أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادة فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم
بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس daga cikin mutane akwai man ya ujibuka kauluhu wanda zancensa zai baka mamaki ya burge ka fil hayatid duniya a cikin sha'anin duniya wajen iya ba iya zance na harkar duniya da samun abun duniya da kulle-kullenta in yana magana sai burge ka ai ma ya kuluhu fi umuri duniya abinda yake faɗa a cikin al'amuran duniya dai fasaha cihi saboda fasaha su domin faɗin mai ɗankaran wayo ne da basira a kan duniya amma a cikin sha'anin addini kuma bai gidaje ne shala ya ce wala ya kwafi shehu ya ce wala ya uji baka fila akirati amma a cikin harkar lahira ko ba zai burge ka ba saboda mai da muhalafati kaulihi da itikadihi saboda maganarsa ta saba wa zuciyarsa duk wanda yake magana bakinsa yana yaƙi da zuciyarsa damar haka za ka tara yana ta ƙoƙarin rufe abin da yake ran idan ga fito da wani fi abin da yake fili ba shi ne wancan ba to za ka ga yana ta karo da juna baya shi da hikima ba shi da basira mutum mai hankali zai dinga jin magana tasa sararrake take wata tana karyata wata wala shi ba zai baka mamaki ba a duniya zai baka mamaki amma harkar lahira ba zai baka wasu da sabanin abin da yake harshensa da na zuciyarsa ba daidai suke ba sannan duk da wannan kuma wai shahidullah sai dinga shaidar da ubangiji alama fi kalbi akan abin da yake zuciyarsa shaidar da Allah zai kuma zai dinga kafa Allah shaida sai Allah dai ya sani abin da nake faɗa din nan daidai ne to wai tuhume shi shi sa mafi yawa an zo ana magana in dai mutum ya fara sa Allah a cikin gaiga maka to kai hankali da shi in dai ana magana za a yi wata harka yana ce ai mutum zai yi kaza ai Allah zai duba ai waye tuhume shi to yasa nabi yusuf alaihi haka malamai suka ce wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin ba tambaye shi ba yasa duk wanda ya fara tuhuma kansa a cikin hudda to kai hankali da shi to sai wannan munafiki abin da yake harshensa da wani zuciyarsa da ba harkar duniya aka ji shi rangadadau amma harkar lahira ba abin da zai ba fasaha sai ga yana ta kwangaba kwan baya yana ta soke-soke amma in ya gama yaga za a gane shi to sai ce Allah da ya yi Allah yana shaida abin da yake zuciyata daidai yake ni ba ƙarya ne ba shine annahu muwafiqul liqawlihi abin da yake zuciyarsa ya daidai abin da da abin da yake faɗa sai Allah ya ce wa huwa haladdu kusa haladdu shine mafi tsananin husuma da baki kira amma a zuciyarsa mai tsananin husuma ne hikima da ja baya amincewa ai shadidul husumati laka mai tsananin husuma ne gare ka ya rasulullah wali atba'ika da ko mubiyanka ya adawatihi laka saboda kiyayyarsa da gabarsa da kai wa idza tawalla idan ya juya baya ai in sarafa minka ya juya baya ba inda kake hausara waliyan ko kuma ma'anar tawalla dinnan ya karbi mulki in samu fata in iko izo gurinsa wa galaba ya samu rinjaye sa'afil ardi masha sai tafiya a ban kasa liyufsida fiha dan ya banna a cikin tawayhulikal harsa ya dinga lalata kayan amfanin gona wa nasara dabbobi haka zai dinga yi ayyuf sidu bi katalin zarari zai yi banna ta hanyar kashe wato zuri'a wa itilafil amwali da kuma lalata dukiya wa bi sababi zulmihi yana Allahu da madara saboda zalincin sa Allah yake hana ruwa kai halikal harsu wan nasru sai dabbobi da amfanin gona duk sai su halaka su kone su lalace saboda wannan Allah ce wallahu la yuhibbul fasad Allah baya san fanna la yarda bihi baya yarda da shi wa idza qila lahu taqillaha idan aka ce da shi ji tsoron Allah fifi ilika cikin aikinka akhazalhu al-izzatu sai girman kai ya kama shi amalathu al-anafa alal amali sai girman kai ya kama shi a bisa aikin bil ismi ta hanyar sako allazi umira bi ittiqa bi ittiqaihi abin da aka umarce shi ya nesance shi ai azul shi ne zalunci to wannan zai sa shi girman kai wannan bannar ita za ta kama shi ba zai yadda ba to ita bari na ƙara sare fa hasbuhu jahannam jahannama ta ishe shi riga da wando wala bi salmihad Allah ce tir da shimfiɗa in ta zama jahannama ce ta yi muni yace al-firashu hiya shimfada ta zama jahannama ta yi muni to wannan sai shewa ya ce ma zukira fil aya kuwa da abu kullum munafiqin in ta makka abin da aka faɗa aya shine ɗabi'ar dukkan munafiki in ta makana in yi samu iko yahulikal harsa wan nasara isafil ardi bil fasadi zai dinga tafiya a doron kaza na haifar da banna yana lalata amfanin gona yana kashe mutane yana lalata dabbobi to wannan kalmar izaqila hu taqilla aka zarhul izzatu bil ismi dabi'ar dukkan munafiki ne dillan da munafiki ya samu nasara to sai inda karfin sa ya kare wajen banna baya saurarawa amma idan mutumin kirki ya samu nasara shi kuma sai ka ga rahama sai rahama to yanzu da muke so za mu gane wannan sai ka duba fatahu makka don da nawa alaihi ce makka shi alaihi salatu wassalam bayan ya bar a maka sai da shekara goma sha uku ana balahira suna kisa suna banna aka samu sumayya aka daura kafarta jikin rakumi daya aka daura daya sai da aka bara ta yana caka mata mashi al'aura yasir aka halaka shi a gabansa da ya samu kalma ɗaya ya faɗa sabarin ala yasir inna mawa'ida kuma janna bai haƙuri ne muku alkawarin aljanna haka aka dinga yi a gabansa a yi wannan a yi wannan a yi wannan har ta kai ya ce su fita su yi hijira suka hijira zuwa habasha har da yasta a ciki alayhi salatu wassalam zuwa habasha nan ba tafiya ce mai sauki ba bai wahala ce dan a yanzu in ka ce sun tafi habasha sun fita daga kasar da ake kiranta a saudi arabia sannan sun shiga kasar da ake kiranta yaman sun fita gaba daya sun shiga eritrea sun fita gaba daya sannan suka shiga cikin ethiopia ƙasa hudu tafiyar ƙasa irin ta da to a yau din nan ba gobe ba ko ba je ba a yau in ka shiga birnin addis ababa ita ce da hirkwata ethiopia a yau sai kaga kura ta daji a cikin gari kura mai cizo sosai a cikin wani babban birnin ba kauyuka ba to wanda a yanzu karni ashirin karni goma sha biyar kaga har yanzu da kura me a wancan zamanin in ka lura me suka gamu da shi haka suka haƙura suka je can sannan salasalama aka sake yin wata hijirar ta dai suka sake komawa can annabi sun yana haka aka zo aka yi bai'atul aqaba aka yi yarjejeniya da mutanen madina akan zai koma can aka yi wannan yarjejeniya ya koma madina alayhi salam bayan ya koma madina aka samu aka yi yakin badar bayan an yi badar annabi alayhi salatu wassalamu aka kama sirikinsa abul as mijin babbar esta radiyallahu anha na zainab sai ta aiko aka ce za a fanshi kowa da kudi sai ta aiko da abun wuyanta wanda na khadija ta yi mata suna sai ta aiko da shi ta ce gashi a bar a fanshi mijinta annabi ya gani sai idan sai fara hawaye ta ce gashi nan ta aiko da shi suka sa aiki sun kyale shi ta ce to a turo mun yata irin wahalar da aka sha kafin ta zo madina da jini ta so yana zuba a cikinta da iso madina haka su kai mata haka dinga irin wannan su cuci wannan su cuci wannan su cuci wannan har aka zo aka yi uhudu a uhudun nan aka yi wa annabi alisun rauni jinin su dinga zuba haƙoransa rubaiya na gaba guda biyu suka faɗi sannan kwarkwararsa ta yaƙi ta nitse masa a nan nan ɗaya a nan wadda abu ubaida radiyallahu da ya zo cirewa hankali kattewa da ciwo da sai yana cirewa haƙorinsa ɗaya na gaba ya fita ya sake sawa ɗaya haka ya cire haƙorinsa ya fita sannan sai na hamza radiyallahu anhu suka yi bayan masa shahada suka yi masa musula ta hanyar fasa cikinsa a ɗauko hantarsa a tattauna a gatsa a zubar aka yanke masa dubarin baki aka yanke hanci kwakwale ido shine musula annabi na kallon wannan ya sala sannan bayan an gama wannan sai ya zo ce zai taho umra sai da ya zo ga harami yana kallo suka ce ba zai shiga ba ko me za a yi sai baɗi aka shirya makirce makirce da zalunci ya yadda alisam ya koma ya dawo da shekara ta yi ya umra kwana uku yana aurina na maimunatu radiyallahu anha ya ce to ina roƙonku alfarma ku ƙara min kwana ɗaya na yi walima na aure da ne suka ce ba su yadda ba wanda aka tura ya shiga cikin sansanin annabi alaihi salam sai ya dinga faɗar baƙaƙen maganganu sunan mutum madina ya fusata ya ɗauki baka in maka masa sai an da ba su ce kun ɗaya a sansanin mai yake duk wanda ya zo inda kake ko me ba za ka mai da martani mummuna ba ba za ka yi masa kan salasana aka yi haka aka haƙura aka tashi ya tafi madina sai da je sarifa ita ce yanzu ka je ana kira ita jamu karamar hukumar jamu in ka taho daga madina za ka zo maka ɗan tafiya ce ba tafi kilomita ko bakwai ba ko takwas to sai a nan ki sauka alai ya tare da ita aka yi walima kabarinta a guri ita ce tare su abin ne ta inda aka yi tare da ita wanda ba da sun yi wannan to kuma fa sai gashi shekara ta takwas bayan an yi yarjejeniya da su mutanen maka cewa za a aje yaƙi shekara goma wanda ya shiga ƙarƙashin tutar annabi alaihi salamu to kureshi ba za su taɓa shi ba wanda ya shiga karkashin tutar ƙureshawa annabi alisa ba zai taba shi ba sai ran nan da asuba samarin ƙuresha suka shiga bani ko za'a suka dinga sharɓe su da takubba suka karkashe su annabi yana zaune a masallaci sai ga amur bin salim al-khuzai ya shigo tun daga bakin kofa yake rera waka yana ya rabbi inni nashidun muhammada hilfa abina wa abihi al-atlada inna quraishan akhlafu kal maw'ida wa naqadu misaqa kal muhakkada fansur hadaka allah nasaran ayyada wadu ibadallahi yati madada wa wadu ibadallahi atu madada fi failakin kal bahri yujri muzbida bai cikan muna cewa ubangiji inne wa annabi Muhammad alayhi salamu magiya alƙawari na iyayenmu kakanninmu da nasa akwai hilfu tsakani akwai aminci akwai wato dangantaka ta taimakon juna kuma da daddiya ce shi da hilfu abina wa abihil atlada sai ce korai shawa sun warware alƙawarinka wannan yarjejena ta ka mai ƙarfi wadda baka canja sun warware ta saboda haka muna roƙonka ka kirawo bayan Allah wanda faɗa taka aiki na su kana faɗa za su aikata za su zo fi failakin kalbahari cikin rinduna shine bataliya yadda ka san kogi wanda yake tambal tambal ina ambaliya haka za su musbida za su share maka sai annabi alaihi ce nusirta sai shuru nusirta in taimako an taimake ka an gaba sai koma to ba zai canza ba sai kenan sai abu sufiya ne ya taho maza ya zo ya ce yana ganin ai an yi kuskure yara sun yi wauta sun yi kaza kaza sai annabi alaihi sai masa harshe na diplomasiya sai ce abinda kuke kai ai ina kai shi kenan da abu sufiya ne ko ya ce ai an marwa magana shi ya san arufe aka ba shi ai tunda suka warware ba wannan alƙawarin ya canza shi shi ma sai ta laba kuzul uyuna wal akhbara min quraish za ka rufe yan leƙen asiri duk wani labari ke je ƙurishawa to aka fahimci zai yaƙi maka zai sanan da nan ya shirya lindana sai haɗibu ɗan abibal ta'ata sai rubuta takarda maza maza ya ba wata mace ta kitse a ka ta tafi ta kawo mutanen maka ce za a yaƙe su shi kuma haɗibu ɗan abibal ta'ata ya je bada to shi kenan sai wahayi zo suratul mumtahana shi kansa hadib sai da ya kuka ya fadi to ubangiji shi ya ayyuhal ladina am kalmar da ya fada ce duk abu ne Allah bai fudda daga cikin mu'mine ba eh tusiruna ilaihim bil mawaddati wa karkafaru bima ja'akum min al haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum aka bi sai na da suka tafi suka tare ta ina takarda ta ce babu suka caji ina cire ta ki kowane filla kanki ba za mu koma mu ce masa babu ba tun da ya ce akwai muka kuma ce babu ai mun faɗi sha ya faɗi ba daidai shi kuma faɗa son zuciya sai ta dakata ta kwan ta tsefe kai ta ce gata waye wannan sai faɗi bai ce ni ne sai khalid ibn al-wajid irda ya ce ba rasulullah ba ni idinin sara wayansa sai ce la me yasa kai haka ce ba ni da kowa mai taimako na ina da zuri'a ina da rago dukiya ta in ne musu haka wata kila za su kare mun su ban yi dan kafirci ko dan munafunci ba sai annabi alaihi shikenan ya je bada da Allah ya dala ala ahli badr fa qala imalu ma shi to inni gafartu lakum haka ya ce shi sannan wasu mai taho fa maka ya zo ya mamaye gari aka yi rinduna aka raba ta gida goma sha biyu aka kwana da daddare cikin ramada suka huhura wuta kuma suka tashi suna ta iyamun laidi cikin dara a nan ne ita hindu bintu utuba radiyallahu anha daman ta ita ta ja ita ja aka yi uhudin nan duk abin da aka yi ita ta yi a wannan lokacin to ta yi mafarki ta bata a daji ta rashin da ta dawo gari sai ta ga annabi alfi ya dawo da ita ta farka sai ta ce in dai wani abu ne na alheri a gurinsa ba za ta karba ba sai ta sake wani mafarkin ta fada ruwa za ta mutu ta rasa mai tsamota sai annabi alfi tsamota da ta tashi daga bacci sai ta ce in dai wani abin alheri a gurinsa ba ta karba ba sai ta yi na uku wuta ta kewaye da ita tana kiran hubal babban gunkin maka shi ya hubal hubal shi ma ta shi ma ta kansa iki da ta farka ta ta ce in dai wani abin alheri na gurin annabi alif ba ta karba ba bar aka zo wannan ranar to wannan ranar da aka zo ya kewaye garin gaba daya to sai ta ji ana ta sallah ana kabbara ana karatun qur'ani to sai shirya ta shiga ita ce Allah Muhammadu gaskiya ne wannan tafiyar da suka yi da zafin rana amma ba sa bacci suna ta girmama shi gunki banza ba zai wa gunki haka sai ta ta shirya tana jiran gari waye a zo ta musulunta to annabi alaihi salamu da ya tashi ana cikin wannan da daddare asuba ta yi sai abu sufiya ne je gangani ma igami ake ciki sai suka yi kicibus da sinar abbas da jila'un sai ce masa zo ka je ka musulunci ce a to ya kamata mu je da kai tun da ta ɓaci yau an gama da garin maka sai ya ɗora shi akan alfadara annabi alaihi salam suka tafi sai na umar ya gani sai ce wa nake gani wani muke yin allah kan alfadaran manzan alaihi salama aka sakwane ta aka je gaba annabi alaihi yana zuwa shi ma na zuwa ce rasulullah ba ni izini sarwa yansa ya ce masa a'a abu sufyan lokaci bai ka musulunta bai ce bai yi ba sai annabi alaihi ya ce to ku je da shi sina abubakar ya san dabilan larabawa ya san su ya san su daban daban sai ce ku je ka tsaya da shi aka je ka tsaya da sinal abbas da kuma abu sina abubakar jalma da kuma abu sufyan to sojoji na wucewa ana allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseeran wa subhanallahi bukratan wa asila sadaqa allahu wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzab wahda suka to suna wannan sai ga wannan ce wannan suwaye suna bakare ce masa banu fulan wannan bane wani ne wannan su zuwa ce bane wani wannan zuwa ce bane wani can sai gano giwa sarki da gurin ya duhu daga irin dakarun nan kowanne ya ɗaya bai alfi faris ya hanko ce wannan ba sai ce ai muhammadu ne sai ce wai asbaha milku ibnu akika kabira mulkin dan dan wannan na kai haka sai ta sai ce sakilat ka ummuka innaha nubuwatu annabta ce ba mulki bane ya ga sai na ali ya ce waye wancan shali ibn abi talib ya ce shine ya dawo haka ce shine ana gama sai an yi a sake shi kawai tafi gida an gama intimidation intimidation ɗinsa an gama da shi ya tsorata ya tabbatar ba zai tara wannan ba sai an ba sai to bari kuma a yi masa siyasa a ba da shela ce al-yawma yawmur rahama yau ranar jin gaji kuma duk wanda ya shiga gidansa yi zamansa to ba za a taba shi ba wanda ya tafi gidan abu sufiyan ya zauna ba za a taba shi ba wanda ya je harami ma ba za a taba shi ba abu uku ne a ciki annabi sallallahu ya ce ci mutanen maka domin garin maka ba gidan abu sufiyan ba zai iya dauke mutan maka sannan harami ma haka wanda duk zai taho daga gidansa kafin ya zo harami zai iya kici da soja a kashe shi saka ce ya zauna a gidansa ma ya isa kaga an ce ci mutanen garin sai ya ce abu sufiyanu wanda ya shiga gidansa nan kuma an masa siyasa kafin ya musulunta ma an bashi girma shi da yake shugaban muka ya zama shugaban ne sannan wanda ya je harami nan kuma an ba baki da suka zo ba san gidan kowa ba an kubutar da su to shi kenan sai ya shigo alaisar takada isaniya da su ba amma yana sunkuye sunkuya a kan raƙumin haka ya ɗora usama ta ɗan zai da a baya ina la ilaha illallah wa da hula sharikala lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli shay'in qadir محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ينا كارن تاد سجدا sannan ya shiga garin maka har ya doshi ka'aba sai ya sauka yana ja har sai yana tafiya ya doshi ɗakin sai kutailata ta kama rigarsa ta fusga ya waiwaye ce wannan fa sai ta ce a muhammadu ya kaira jin ikari mutum fi kaumiha wal falu falu mu'rikun ma kana darraka laumananta wa rubbama manna al-fata wa huwa al-mujiz al-mukhniq ta karanta musu in su bai cika kamar shida ashe yan nadir ibn al-haris ce sai ce da na ji wannan da ban sa an kashe mahaifinki a a badar ba sai ke hakuri sai ke nan ya wuce je har gindin ɗakin ka'aba ya rike kyauran an tara mutan maka gaba daya sun cika kowa sauraro ke ji an sara wuyansu kawai lambacin maka yi dinga yawo da jini ba abin da zai faru kenan sun gam sai ya ce ya ahala maka mata zan nuna an nifa ilin biku bai kuke tsammanin zan uku yana tuna musu shekara ashirin da ɗaya da suka yi suna balahira suna rashin arziki sai suka ce hairan akun karimun wabun akin karim alheri muke tsammani za ka to shi da ya samu ikon ma a hazar huri izzati bil ismi shi ne a bambancin munafiki munafiki zama tana kisa zai amma shi da islamu sai kara tsoron Allah sai kara tausayi sai kara rahama sai mai da abin ga Allah subhanahu wataala duk mumini mai koyi da annabi sallallahu haka yake in ya samu nasara ba zai irin wancan ba a ce masa Allah yake kuma ya amfani da karfinsa akan raunana sai ya hakura sai ce shikenan suka ce akun karim dan uwa ne karimi a larabci aka ce karimun shine ba wani abin da zaka nema ko mun nauyin sa bai maka ba kuma dan mahaifin kama haka yake sai ce izhabu antum talaqa duk na yafe mu mun zama farzo ne ya kyama na saki antum talaqa la tasriba alaikum al-yawma daga yau babu sauran zargi akan ku amma saboda rahamar sai ce an ga safwan ibn umayya a kashe shi wahab ya zo ya ta roƙonsa a yafe masa ce na yafe masa kuma kaisu in an gan shi a kashe shi ya dinga lissafi da lissafi mutum tara ya kirmata ibn abi jahal a kashe shi to anan rahama take da ba zai iya wannan mutuba mai rahama bane rarrauna ne to da suka yi ta wannan neman gafara kowanne sai ya yafe masa sai safwan sai ya kwance rawanin sama sai ba alisarai ba wahabi ta je kano na masa nemar ako to shine suka da'o aka taho da shi aka zo duk aka kyale su shi kuma abu sufyan ibn al-harisi yan maza zarfi ke ibn al-haris ibn abdul muttalib yana cikin mutum biyar da suka fi kowa kama da annabi alaihi salam to shi ma aka yi balahira da shi shine abu sufyan wannan ya dinga ya wato masa ya kasa da waka hassan ibn sabit radiyallahu anhu a cikin kabilar kasida su rike ci adimna khailana illam tarauha tusirun naqa mawqi'uha kada'u wa jibrilu aminul lahi fina wa ruhul qudus laysa lahu kafa yace ala ablik aba sufyana anni fa anta mujawwahun nakhabun khawa'u bi anna siyufana tarakarka abda wa abdud dari sadar hal imam hajauta muhammadan barran taqiyan wa inda allahi fi zakal jaza'u أتهجوه ولست له بكفء فشركما لكيلكم الفداء to shi ma sai na ali sai ce masa in maza ka ce da shi tallahi da kar asaraka Allah alaina wa in kunna la khadi'i ba zai so annabi yusuf ya fi shi karamci ba sai na fada masa ce kai ma na yafi maka ko kuma haka yi alayhi salatu wassalam sai ce ina bilal sai tashi hau hausa ya ke kwantarwa a ɗora wa dutse sai rairaye maka yi sanyi a tuwance a kyare ko a ɗaure hannunka haɗa ka da raji ta danka hau kai kiran sallah sai ya hau ya kiran sallah kowa yana ji can yana yin kiran silati abu mahazurata yana yaro sha uku suna wasa da yara su ba san me ake a gari ba an ci gari da yaƙi suna ta tsalle tsalle shi ma sai dinga kwaikwayon kiran sallar a izgili sai na wuce a kira shi ce na naɗa kan ladan sai ba shi ladanci eh shi ne ma da kin ladan ne ko yanzu ikamar da ladan ya yi tasiri karka mace salatu karka mace salatu ta sarkin ladane karka mace salatu kwaya ɗaya yake ta ba dakin ladane biyu yake eh to shine aka yi wannan da ya gama nan ma kuma ya yi wannan maganganu na salisa kuma aka yafe musu wanda aka yanke hukunci duk aka aka kyale shi sannan kuma su gaba gumaka in ya kalli gunki ya haka da takobi ta goshin gunki sai kife ta baya in ta ƙe ce sai kife ci gaba yana kulja alhaƙo wa zaka galbadi innal baɗi da kana zahuka aka buɗe ɗakin aka kirawo ibnu abi talha sai na ali murɗe shi karan kullum aka shiga aka buɗe aka goggoge abin da suka yi a ciki aka ciccire gumakan zane-zane aka cire su gaba ɗaya to sannan aka fito sai sai na abbas ya ce ni ne babban ku a bayani mu kullum in alisha a bayani sai annabi alaihi sai na ibn abi talha sai kira shi sai ce kuzha khalidatan talidatan la yakuzha ankum illa zalimun ka karba ku dawwama da ita ba mai kwace muku sai azzalimi wanda lokacin da annabi alaihi mu zai je dakin kafin ai hijira hana shi idan shi ke kula da bukulla da annabi alaihi ya matsa sai tun kada kirjinsa annabi alaihi ya ce masa ya zaka ran da mukullin zai da hannuna sai ce sai na ce quraishi ta kaskanta to sai ga mukullin ya zo hannun amma bai taya masa da zance ba sai bashi to shine ala shine aida nabiyar rahmati wanda ba irin wannan ba shine aka zarhul izzatu bil ism asfasul izzati sai girman kai sai zunubi ta laifi ta aikata muyagun abubuwa amma shi wanda ya samu nasara ƙara mumini ƙara jin kai yake ƙara jin kai yake ƙara jin kai yake to haka annabi alaihi salatu wassalam ne wannan ne dan mu gane bambanci tsakanin mumini da kuma munafiki in nasara ta samu ya samu iko haka ake shi yasa duk mutumin kirki in ya samu nasara to ya zama giwa ba ta waiwaye shikenan والقول بأنها نزلت في الأخنس من الشريك فقد أكتشي وانا آية تاسوكا كان أخنس من الشريك ضعيف وترلونا مغناتي kunsa aka na tuna sharik shine wanda suka suka haɗu da abu jahal ya iya tarwatsa su suka haɗu daga shi sai shi sai shi ya abal haka laisa bai niwa bai naka ahadu mu bi ne ba na uku aka binne a muhammadin sadiqun amkazi sai abu abu abu jahal duk sharrinsa sai dai ce wallahi inna muhammadin lasadiqun ma ka zama muhammadun qad amma da mai gaskiya ta faɗa sai a bacin da yake to miki ne ya faɗi wannan shi yafi kowa kinsa amma sai da ya faɗi gaskiya sai ce faɗa wannan aya ta saukan kana sai mun sharik rauna ce ya annahu aslama wa hasuna islamuhu to ya musulunta ko musuluncinsa ya inganta wallahu a'lam wa minan nasi wancan mutuka ne akwai wanda yake duniya ya sani zai burge ka a magana ta duniya amma a harkar lahira kuma ba mu haka yake babu gidaje sannan kuma zuciyarsa mai tsananin kiyayya ne da kuma musu amma a cikin mutane ko manya shiri nafsa hukci ga amurdacin la akwai wanda zai sai da ransa ya sayarwa da Allah ya sai da ransa shine ya bi'u nafsahu bi masal hafi da'atin lahi ya ba da ita wajen bin Allah aljihadi wal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkari da kuma jihadi da kuma umarni da kyakkyawan aiki da hani ga miyagun ayyuka hatta ya kutala har a kashe shi wanda kuma bai kashe shi bai mutu akan haka shi kenan yayi haka ne ibtiga ai talaba maradati Allah neman yardar Allah shine ridahu wa man amun ita kama wa minan nasi dinnan man yashiri kalmar man ya ce amun fi kulli man bazala nafsa ta game dukkan wanda ya bada ransa fi maradati Allah wajen neman yardar Allah sallah ce karatu ne ilimi ne sadaka ce ba kowane abu da in dai dan Allah ibada kansa to wannan ta shiga ya shiga ciki dama yana cikin alfazul umumi wanda suke game komai wallahu ra'ufun Allah mai jin kai ne bil ibadi ga bayinsa haisu arshadahu lima fihi rida yayin da ya shiryar da su cikin abin da akwai yardarsa sai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya kunu ka ba da gaskiya udkhulu fi silmi kafa ku shiga cikin musulunci gaba daya shi musulunci ruwan zafi ne ba shi da gefe ba shi da gefe karkai wani ka gingon wani ka shiga cikin musulunci kafa gaki ɗansa fi jami'i shara'i'ihi a cikin shar'o'insa gaba ɗaya idan hira kake to ka yadda akwai musulunci a hira karka ce za ka hira ba wai wani ba magana addini ba ne za ka yaudar kanka in zama a unguwa kai kana bakin titi kana zaune ka yadda akwai musulunci domin annaba da ya hana zama bakin titi sabai suka sha su ba za mu iya bari ba amma iya fadanci ne za su iya bari saboda 'yan baya suka yi kuma a yadda za a samu mai hukunci sai ce ba za su iya bari ba sai ce in kuka ƙi to ku ba wa tafarki haƙƙinsa me ya haƙƙin sai ce al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkari da kuma rajjus salami wanda ya sallama a ansa ai umarni da kyakkyawan ke hani ga miyagun ayyuka in an zauna ba a nan za a dinga munkarin ba kuma ana rufe ma'rufi to kaga an shiga ciki in mutum zai siya ya tabbatar akwai musulunci in zai sayar ya tabbatar akwai musulunci zai karba aro ya tabbatar akwai musulunci zai ba da aro ya tabbatar akwai musulunci zai karbi jingina ya tabbatar akwai musulunci zai nemi aure ya tabbatar akwai musulunci zan aure auren akwai musulunci za a yi biki da munna ko ta aure ko ta haihuwa ko ta me ya tabbatar akwai musulunci karye gaban kansa sai abin da musulunci shine udkhulu fi silmi kafa in mutuwa aka yi janazar zama akwai musulunci ko mai za a yi ko tufa za a dinka to a tabbatar akwai musulunci a ciki kar a ce ba musulunci mulki za a yi siyasa za a yi zaɓe za a yi to fa akwai in aka cire shi aka raba tsakaninsa da rayuwa tun aka ji kiyama fada to abu zai baci domin annaba sai tashi zai ga mutane bala'iku su sa kurki su dinga koras in ya ce alahalumma sai ce karbar da duba a daka abinda ka ɗora su a kai duniya da lahira a sarki suke sun raba su sai ce fasuka fasuka fasuka sanana ta baci ku sai sa kun ya ce kulkulu fi silmi kafa wala tattabi'u khuduwati shaytan kar ku bi tafarkun shaytan wannan duk abubuwan da ake na yau ake nuna mutane tafarkun shaytan turuqu tazyinihi tafarkin da yake adanta abubuwa bi qabuli ba'din wa tarki ba'd a karbo na abun na shari'a ake karbar wani to shaytan ne kar ayi wannan sai Allah ce innahu lakum aduwwun mubin shi mukiyinku ne magauci ne a bayyane bayyanin adawaci wanda yake da gaba a fili kullum so yake yaƙi mutum so yake yaƙi mutum ya mai da shi kafiri in bai nasara mutum ya zama kafiri ba so yake mai da shi munafiki abinda yake harshensa saɓanin na zuciyarsa in bai samu nasara a wannan bai na so ya ɗora mutum akan kaba'ir idan bai nasara ba to sai ɗora shi akan saga'ir kananan zunubai ya ce ka raina su ba komai kuma an san da yayyafi kogi kan cika in wace yana taga'ira a hankali hankali sai zan musirru ala zantanar zunubi sai ya fada garari to idan bai nasara ba a wannan yakin to kuma sai ya sake komowa ya sake damara sai kuma ya mai da shi cikin malazzatu abubuwan jin daɗi mabahatu da wanda ke na halak sai ya sa shi ya sare masa sanda rayuwarsa kawai don wannan yake shine ina ake sabon abinci ina ake sabon dinki ina sabon mota ta fito kullum tunaninsa gaba daya a nashiwa ba zai tashi an kara wasu yaga goshin mala'ikan daukare to in bai wannan ba ta taba shi ba to sai kai shi marjuha to sai saka shi a cikin sha'anin addini yace ku addini gida gida ne akwai gidan daya akwai gidan biyu akwai gidan dari akwai abin da in kai Allah sai baka dari akwai wanda kai sai baka goma to sai kaɗe ka da duk abin da ya fi muhimmanci sai sauke kame da kai ƙasa-ƙasa sai ka haƙiƙi sai akan abin da yake mustahabi ko kayan ka mutu baka taɓa yin sawa ruwan Allah da shi sai hana ka yin faralla sai mutum ya ta haƙi a wannan to ya gama da mutum shi sa dole rayuwa sai da malami da zai dinga dora ka akan aulawiya kaza ya fi kaza kaza za ka yi sannan kaza sannan kaza sannan kaza to to idan bai yi nasara ba a nan kaga farko muna kafirci na biyu munafunci na uku kaba'ira na hudu saga'ir na biyar shahawat na shida marjuhat to na bakwai shine wudiyatul muragam sai cuna mutum yan iskan gari tasbish duk motsinsa so ake yi masa hisabi a kai ya zama farar riga a dinga yarfa mata tawada ko yaushe to in ya haƙura shi kenan amma in kuma ya so ya zauna da mutan gari lafiya ya sauka da kan abin da yake shi kenan an gama da shi to haka shi ne annahu lakum adun to sannan ba zai sharrinsa kuma sai an zo mutuwa ana cikin kishirwa sai ya taho da ɗan abinsa a hannu na ruwan sanyi karkaɗa in an yadda da shi shi kenan ya ce zai ba da ruwa ana yadda sai ya bace shi ke na cuci mutum a wani mutum kafin haka yin an ji Allah ke da shi sa ake ce rabbana la tuzi quluban ba da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan imam al-qurtubi a taskira ya ce rahmatan din jibril ake nufi in an zo mutu Allah turo jibril gurin mutum yana zuwa shedan ba zai iya ba sai sai jibril ce ka tabbata akan addinin muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine gaskiya fara min abi sufyan ya fita to an gama da shi wajen sallar gawar masu ya dawo ta kokarin lalata ta kada bukatar wani wacin amfani ai tun da Allah ce lakum aduun mubi bai kamata mu yi wasa a kansa ba bai kamata ba shi yasa duk kabbara ta sallar janaza sai an yi ta'awiz saboda Allah ya maganin sharrinsa in aka samu haukacin kare ya gigice yana cizo duk wani zauce ta rigar su zai farmasa ba ka da magani sai mai gonar sai mai rigan ya zai kama shi sa shi a sarka shi ke ka ba maganin iblis sai Allah shi yake neman tsare a gurin sarka shi sa maka sarkarsa shi kenan an gama da shi Allah sa maka sarkarsa su ga tsakanin mu da shi har mu gama rayuwar fa in zalaltum in kuka kuka zami shine miltum an dukuli fi jami'i ko karkata gabaran shiga cikin musulunci gaba daya ku yi wani ku yin wani min ba da ma ja alkumul bayyanatu bayan hujjoji mabayyana sun zo muku ai alhujjatu zahira ala annahu haqqun akan cewa wannan abin da annabi alaihi salam ya zo da shi shine gaskiya an buta suka samu suka zame suka iyadda to fa alam ku sani annallaha azizun Allah buwaye ne la galiba yujizuhu ka galibun la yujizuhu shay'un mai rinjaye ne babu abin da yake gajiyar da shi an intikami minku ya hana shi kama ku ba wanda ya isa hakimun sannan gwani ne fi sun ihi a wajen aikinsa layan taƙimu illa bil haq baya kama mutum masu kuba sai da gaske Allah baya zalunci أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام